بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقودة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم تجدد السادوة أولنا يمشي من البركة يمشي ند سنين عشرين دهودو بوت رمضان شكرات الدبولة لهودو دا أربعين دهوكو هجرية wanda kuma ya yi muwafaka da 25 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya to alhamdulillah alhamdulillah Allah ubangiji subhanahu wataala muna ƙara gode masa saboda albarkatunsa da alkhairansa da rahmarsa wanda ya ba mu daman isowa a cikin wannan masallaci na sai na goni durma wanda yake nan kasuwan shanu domin mu ci gaba da karatun tafsirin Qur'ani mai girma da muke yi to Allah ubangiji ta'ala ya dakar da mu Allah ya karbi azumin mu da sallan mu da ibadojin mu gabaki daya Allah ya yassara mana al'amura a muna cikin tafsirin surat Yunus alaihi salam muna karatu jiya a wani ubangiji subhanahu wata'ala faman azlamu faman azlamu mimman istari ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun lokaci ya gabato ba mu samu muka fara bayani ba akan ta insha Allah ta'ala za a sake karanto ayoyin kuma za mu yi ƙarin bayani bin Allah ta'ala Allah ya tsara mana al'amura na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ɗan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al mujrimun faman azlamu to babu wani wanda kai ya kai zalunci wane ne ya kai zalunci sama da mutumin da ya kirkire wa ubangiji subhanahu wata'ala ƙarya ko kuma ya ƙaryatar da ayoyin Allah ta'ala akwai wanda ya kai wannan zalunci kuwa ai babu shi wanda ya kai matsayin da har yana wa Allah ta'ala ƙarya yana wa annabi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya yana kuma ƙaryatar da ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala ai in kana neman makaryaci ya ƙare anan wanda zai aza kansa a matsayi shine musharri'a shine mai shari'a ya halatta abinda yake so ya halatta ya haramta abinda yake so ya haramta ba abinda Allah ya halatta ba ba abinda Allah ya haramta ba to babu makaryaci da yake wannan ƙarya in yi ubangiji subhanahu wata'ala kuma haka Allah ta'ala yake cewa wata aya ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي باب وني الظالم مكريشي da ya kai mutumin da yana ƙirƙiro wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ya dangana masa ko kuma mutumin da zai ce shi ma annabi ne wanda ana masa wahayi har yana ƙoƙari shi ma ya zo masa da wasu ayoyi ko wasu surori ko wani alkur'ani a maimakon alkur'anin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne kawai yake yi ba a yi masa wahayin komai ba ai babu makaryaci kamar wannan Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa ƙarya ga Allah ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manya-manyan zunubai kaba'ira har ma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya hada wannan daidai da laifin na shirka kamar da muka karanta a jiya wajen faɗin Allah ta'ala qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku yi bayani ku yi magana a kaina ku karanta labarina ku karanta tarihina ku karanta hadisaina amma fa kada ku yi min ƙarya duk wanda ya yi min ƙarya to ya zaɓi masuguninsa a cikin wutan jahannama haddisu anni wala harj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kuma haka wani hadisi yazo ومن كذب على الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wanda yayi wa Allah ta'ala ƙarya shi ma ya zabi zaman sa a cikin wutan jahannama ma'ana tabbas yana da permanent state a cikin wutan jahannama na dindindin to sai ya zabi inda yake so Allah ta'ala yake cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يوم القيامة رانا تاشي القيامة ذاك ترد وأن سكا يوى الله تعالى سكا يوى منظم الله تعالى كريا za su tashi ne daga kabarinsu fuskokinsu baƙaƙe ƙaran tun ma ba su shiga wutar jahannama ba ga alaman fuska ta yi baƙe ƙaran wujuhuhum muswadda Allah ta da ke cewa alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin yanzu jahannama bata isa ba wurin zama ne ga masu girman kai waɗanda suke wa Allah ta'ala ƙarya suke wa annabinsa ƙarya ai ta isa wurin zama Allah kiyashe mu shine ma'ana fa munazzamu mimman iftara 'ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati Allah ta da ke cewa innahu la yuflihu al mujrimun sani lalle wanda suka kasance mujrimai fasikai maƙaryata to ba za su taɓa samun fakuwa ba ba za su samu nasara ba duk inda suka tafi babu nasara to ina ga makaryaci zai samu nasara sai dai a tona masa asiri Allah ta dake cewa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum to mushrikai sun kasance suna bautatawa gumaka suna bautatawa wasu koma bayan Allah abin da ya kasance bai iya cutar da su ba ko ba zai musu amfani ba abin da ba zai iya cutar da su ba ba zai kuma yi musu amfanin komai ba to su kuma sun kasance suna bautata masa kai wanda ma zai a za a aje masa cuta a kansa ma ba zai iya hana cuta ba daga kansa to ina ga wanda ba zai iya hana wa kansa cuta ba zai iya hana ta ga wani ai tauyayye ne sosai ajizi ne sahifi ne matuka kuma kuma mushrikai sa haka ma sun yarda suna bautata musu wa ya'buduna min dunillah suna bautatawa koma bayan Allah ma la yadurruhum wanda ya kasance bai zai iya macutar da su ba haka ma ba zai ma amfane su ba idan sun ƙi wasu wata ta masa bai sai bai ta bai aje musu wani bala'i ko ya aza musu wata cuta ba dan saboda wasu wata ta masa ba haka kuma idan sun kauta masa ba wani irin abin da zai tsina na musu na amfani wa yaquluna haula isfa'una inda Allah kuma tsaban rashin hankali da tunani sai su dinga cewa ai waɗannan gumaka da muke bautata musu su ne waɗanda za su cece mu a wajen Allah su ne waɗanda za su karɓe mu daga bala'i su karɓe mu daga shiga wuta wutan jahannama gobe kiyama kawai muna bautata musu saboda su cece mu ne daga azaba su cece mu ne daga bala'i da yake jiran mu a gobe kiyama haka suke tsammanin gumaka za su amfanar da su a gobe kiyama Allah ta'ala yake cewa qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu har kuna iya ba wa Allah ta'ala labarin wani abin da Allah bai sani ba a cikin sama ko ƙasa Allah dai bai san da wayennan ba bai san da gumakan ku ba ba su da amfanin komai ko kuma kun ce wai suna da amfani za su amfanar da ku a gobe kiyama haula shufa'auna inda Allah to Allah bai san da wannan ba yanzu har Allah ta'ala ko kuna iya ba sa labarin wani abu da bai sani ba cikin sama da ƙasa ta iya yiwa haka ai ba zai taɓa yiwa ba ba yadda za a yi a sanarwa ubangiji subhanahu wata'ala wani abun da Allah bai sani ba sabili da haka waɗannan kan su ba komai ba Allah bai san da su ba subhanahu wata'ala amma yushrikun sai Allah ta'ala ya sarkake kansa zatinsa subhanahu wata'ala yake cewa sarki ya tabbata a gare sa ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da suke faɗa a kansa ya fi ƙarfin abin da suke jingina masa waɗannan gumaka da suke jingina wa Allah su ce har kuma suna amfani suna taimakawa a gobe kiyama Allah ta'ala ya fi ƙarfin haka wa ta'ala kuma ya ɗaukaka Allah ya sarkaka daga duk wata siffa ta mummuna ta tawaya da bata dace ba kuma ya ɗaukaka ya siffanta da duk wata siffa na ɗaukaka da daraja shine ma'anan subhanahu wata'ala amma yushrikun Allah ya fi ƙarfin abinda sun kasance sun jingina masa sun hada shi tare da shi suna cewa wai shi ma ya kai matsayin da za a bautata masa Allah ya fi ƙarfin haka wa ma kana nasu إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون sai ubangiji subhanahu wataala yake bayyana cewa ai shi shirka da kafirci wani abu ne kirkirarre wanda aka kirkira shi ne da babu shi lokacin da Allah ya halicci duniya ya halicci annabawa ya halicci babanmu adam alaihi salam babu abin da ana ce da shi shirka duk mutane suna kan fitra duk halittun Allah wancan lokaci suna kan tauhidi shirka da kafirci wani abu ne sabo da mutane ne suka kirkiro shi daga baya shine ma'anar faɗin Allah ta'ala wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu mutane ba su kasance ba a da illa al'umma ce guda ɗaya al'umma ce wanda take kan tafarki na tauhidi take tafarki na shari'a tafarki na fitra fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha dukkanin al'ummu na farko suna kan wannan hanya na siratul mustaqim illa ummatan wahidatan fakhtalafu amma sai daga baya sai suka yi saɓani a tsakaninsu sai suka ƙirƙiri gumaka sai suka bautata musu daga nan ne Allah Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tura annabawa manzanni sun zo da hujjoji domin su sarkake mutane daga bautata wa gumaka su maida su wajen bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai a cikin ibada وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا سيدنا عبد الله بن عباس الله شكارا متى يدد شد ما يفزا yake cewa kanan nasu min admin ladun adam alaihi salam wa ila nuhin alaihi salam ashratu qurunin ala alfitrati albayda annaqiyya yace mutane sun kasance ƙarni guda goma a jere tun daga babanmu adam har zuwa annabi nuh alaihi salam ƙarni guda goma ƙarni guda goma kowane ƙarni ɗaya shekaru ɗari bi ma'ana shekaru dubu cif tsakanin babanmu adam alaihi salam zuwa annabi nuh alaihi salam waɗannan shekarun nan dubu ɗaya babu gumaka babu shirka babu kafirci a ciki duk mutane suna bautata wa Allah ne suna tsarkake Allah kadai a cikin ibada sai a zamanin annabi nu alaihi salam mutane sun suka kirkiri wata gumaka suna bautata musu lokacin da Allah ke fa wa qalu la tadhurunna alihatakum wala tadhurunna wuddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ودنا ودا سواعا يغوث يعوق نسرا ودنا غلابير duk sunaye ne asalinsu salihan bayi ne mutanen kirki ne waliyan Allah mutane suna darajanta su suna girmama su to waɗannan da suka mutu sai mutane suka ce bari kada a manta da surar waɗannan bayin Allah bari a zana musu surarsu a kalle su duk lokacin da aka kalla za a tuna da irin ibada da ƙoƙarin da suka yi mutane su yi irin wannan ibada sai suka ƙirƙiri wannan sura na waɗannan bayin Allah da Allah ya ambata a farko farkon al'amari shari'o'i na wasu na wasu annabawa zanen gunki ko surar mutum ayi mutum mutumi ba haramun ba sai shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addinin musulunci Allah ya haramta shi amma a da babu Allah bai haramta ba kada ta kasar annabi Sulaiman alaihi salam da annabi Dawuda Allah ta'ala yake cewa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wajifanin kaljawabi wa qudurir rasiyat an gane da kyau to haka akai a zamanin annabi nuh alaihi salam waɗannan mutane mutu ana bautata musu ana a mutu an zane wato an yi surar su ana girmama su ana darajanta su a kwana a tashi iblisa sai ya cusa musu cewa ai waɗannan da kuke ganin hotunan su ai ba mutane bane kawai ai su ma alloli ne kuma ya dace a bautata musu sai waɗanda suka dawo daga baya sabon jahilci sun manta da tarihin waɗannan bayin Allah sai sun koma suna bautata musu to daga nan tarihin bautata wa gumaka ya tashi Allah ta'ala sai ya tura annabawa domin su hana mutane bautata wa gumaka an gane abin da nake nufi shine Allah ta'ala yake cewa ma kana nasu illa ummatan wahidatan faqtalafu sai suka sabani ya shiga a tsakanin su sai suka kirkiro wayannan gumaka suna bautata musu kamar fadin Allah subhanahu wataala kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن ذو ذكر شيء ثم الله تعالى يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب دون الله تعالى يقول من شوى متانئ أفرق فرقم الأمرين بس إيه شركابا ba su iya bautata wa gumaka ba sun tashi ne akan fitra mai kyau akan tauhidi mai kyau tun daga babanmu Adam alaihi salam har zuwa farko farkon lokacin abuna Adam alaihi a annabi Nuh alaihi salam daga nan kuma sai sabani sai matsala na gumaka ta taso sai mutane sun karkata suna bautata wa gumaka sai Allah ta'ala ya tura annabawa manzanni sun zo da shari'a suna yakan ibada ta kafirci ibada ta shirka an gane da kyau walaula kalimatun sabaqat min rabbik Allah ta'ala yake cewa ba dan hukuncin da ubangijinka subhanahu wataala ya zartar na cewa mutane ba za a hukunta su ba a nan duniya sai dai a hukunta su a gobe kiyama ba dan Allah ta'ala ya zartar da haka ba da saboda wannan sabani na kirkiro gumaka da bautata musu ya kai matsayin a gaggauta hukunta mutane a nan duniya tun kafin lahira saboda yadda Allah ta'ala baya son shirka baya kuma kafirci amma saboda hukuncin da yayi na cewa duk yadda mutane sun yi sabani sun yi tsiya sun yi kafirci ba za a hukunta su ba a nan duniya sai da a hukunta su a gobe kiyama in aka tashi in aka taro a can shine ma'ana walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum da an yanke musu hukunci fi ma fihi yakhtalifun cikin abun da sun kasance suna sabani a kansa na bautatawa koma bayan Allah ta'ala ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون سيسوكما مشركي كافر مكة أرينضو ينادك شكين مسألوا لنسو سنا جاء والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم duk da yazo musu da addini da shari'a sai su dinga gaya masa cewa laula ina ma da an soko masa aka kawo masa wata aya babba daga wajen ubangijinsa ta'ala duk daga babbar aya take gabansu ga alqur'anin Allah ana karanta musu amma sun taka suke neman wata aya daban duk daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karan kansa aya ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala daga wanda ya lura da shi ya kalle shi to amma duk da haka suka take wannan suna neman a kawo musu wata aya ce daban to kuma idan aka kawo musu kuma na ta yi musu amfani ba haka Allah ta da ya san su wa in yara kullu aya wa in yara kullu ayati yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk wata aya da suka kalle ta sai da su juye baya su gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ai wannan sihiri ne tsafi ne wanda dama ya saba yana yin sa su za su tambayi aya amma idan kuma aka kawo aya kuma sai su ce wannan sihiri ne sun ce wa annabi sallallahu alaihi in ka isa in kana neman mu yadda da kai wannan farin watan nan ya tsage ya rabu kashi guda biyu ya zo kashi ɗaya ya zanna a kan dutse na agogo bai sun kalla kashi ɗaya kuma ya zanna a bayan ka mu gani kuma haka Allah ta'ala ya yi wannan farin wata ya ya tsago guda biyu ya rabu kashi biyu kashi ɗaya zo ya zanna a gabansu a wannan dutse na agogo bai sun gani kashi ɗaya ya zanna a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani su take kaɗalla a ce kashi ka mai tsafi ka iya wasa da hankalin mutane yanzu tsafin ka har ya kai wata makana masa wannan wa iya ayat ya rubo ya kullu sihr mustabir an gane abin da nake ji to haka ma suka gaya masa wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا haka suka gaya masa lan nu'mina laka kwata-kwata ba za mu imani da kai ba hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a har sai fa in ka bubbugo mana daga ƙasar nan idanuwa daban-daban daban na ruwa iri-iri ruwa mai sanyi daban-daban kowane anguwa su zama suna da nasu ƙoramo idanuwar ruwa suna bubbuga musu ta ƙasa su je musu su sa musu har gidajensu har a bakin inda suke so su sha hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كما يزمن كان هذا وني ببال لمبو wannan lambu din nan ya tara itatuwa abinci kayan marmari daban-daban duk abin da ake bukata ya zama to yana cikin wannan lambun kuma wannan lambun ya ishe mu dukkanmu mu shiga a cikin wannan lambun nan mu yi ni mu ci mu sha mu ji daɗi wannan lambu ya fito mana a sakankanin duwatsun nan namu na makka an gane da kyau ko wannan ba za ka yi ba sai ka yi mana abun na gaba aw tusqiqa as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma bugu da ƙari wannan sama din nan kamar da kike gaya mana cewa wai wata al'umma an yi mata azaba a gajimari ta kasance ta koma musu wuta ta fada a kansu an kone su da gajimari kamar al'ummar annabi shu'aib alaihi salam alladhina ukhizu bi azabi yawmi dhulla to mu ma ba za mu yarda ba sai wannan sama da muke ganta nan da gajimarin ta nan gajimarin nan sai ya yanke ya zama yana da wuta ya fada kanmu ya kone mu ayi mana wannan mana au tusqifa samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka zo mana da Allah da mala'iku tsarar gashi na a gabanmu ga Allah ga mala'iku ka suna bin sa a baya mu kalla da idonmu watakila za mu yarda aw tusqifa as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tabqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u duk dai wannan challenging ne da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan su gagare shi suka cewa annabi da aka gaya masa wannan Allah ta yake masa ka gaya masa kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sai sarki ya tabbata wa ubangiji na subhanahu wataala wane mutum na isa ne yi muku duk waɗannan abubuwan da kuka faɗa ni fa mutum ne wanda Allah ta'ala ya tura ni da sako in zai karantar muku in isar muku da sako na ubangiji na ta'ala amma in kawo muku ayoyi da meme abinda kuka faɗa wannan ba aiki na ba Allah idan ya ga dama ya kawo muku in bai ga dama ba ya shafe ku ko ni dai abin da Allah ya ce min yi ina yi abin da aka ce in sar ina isawa an gane abin da nake niji to shine ma'anan wannan aya wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi fa qul innamal ghaibu lillah ka ga musu annabin Allah sanin ghaibi dai baki ɗaya na Allah ne a wanda ya san abin da yake gaba da abin da zai dawo daga baya sai ubangiji subhanahu wataala abinda Allah ya ga dama zai yi sa in ya ga dama ya saukar da aya ya ba ku abinda kuke so Allah ta'ala sai yayi in ko bai ga dama yayi ba kuma ba ba ba Allah ta'ala ba wanda zai sa ya sa Allah yayi abinda baya so yayi amma ni dai abinda dan gaya muku fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ku saurara da mu da ku duka mu saurara mu jira ranar da gaskiya za ta bayyana ranar da Allah ta'ala zai tsayar da hukunci a wancan lokaci ne za mu gane ni ne ina da gaskiya ko kuma ku ne wanda kuke da gaskiya fantaziru mu saurara dukkanmu ni dai na riga na isar muku da sako daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ku dauka ko ba ku dauka ba wannan naku ne mu saurara mu kalla mu jira inni ma'akum ni ma ina tare da ku min almuntazirin cikin waɗanda za su jira hukuncin Ubangiji subhanahu wataala kuma babu shakka hukuncin Allah zai zo kuma a wancan lokaci za ku gane kurenku ku gane rashin imani da baku yi min dinnan ba za ku ga irin sakayya da za ta hau a kanku sai a ta gaba bismillah
Mm. فننبئكم بما كنتم تعملون masha Allah sai Allah ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina wa idza adaqna an-nas idan muka dana wa mutane muka ji musu a jikin su idan muka jiyar musu da wata rahma ni'ima walwala da jin dadi min ba'di dharra'a massatuhum bayan kuma kunci ko matsi ko talauci ko rashin lafiya ko wata musiba da ta da ta same su idza lahum makrun fi ayatina sai zaka tarar da su ga sunan suna makarki suna tsiya suna wasa da ayoyin mu qulillahu ce da su Allah fa shi ya fi ku saurin kama ku da laifi inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle kuma tabbas manzannina mala'ikuna sun kasance suna rubuta muku abinda kun kasance kuna izgili da shi abinda kun kasance kuna watsa da shi sabon da kuke yi mala'iku suna nan suna rubuta muku wannan aya kamar ayar da muka karanta ta ajiya wa idza azaqna wa idza massa al-insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون wannan aya ma tayi kama da wancan aya Allah ta dake cewa idan muka dana wa bani adam muka dana wa mutane ni'imomi da alkhairai mun ba wa mutum alkhairi mun bashi arziki mun bashi walwala mun bashi wadata mun bashi jin daɗi min ba'di dharra'a massatuhum bayan kuma da sun fado a cikin wata wato wani wata kunci da bala'i da musiba da talauci da tashin hankali to idan muka canja musu wannan hali na musiba da hali na ni'ima wannan hali na talauci mun canja ta da hali na walwala da arziki da kwanciyar hankali to maimakon su ci gaba da gode mana da bautata mana sai kaga za su ƙara butulce su kafurce mana idza lahum makrun fi ayatina sai kaga suna makirki suna tsiya a game da ayoyinmu abinda muka ce ku yi ba sa yi abinda muka hana su kuma ba sa su suna aikata shi Allah ta'ala yana bayyana mana irin halayyan bani adama idan suna cikin masifa suna cikin bala'i suna cikin rashi suna cikin cuta suna cikin tashin hankali to za su kwankwasa kofar Allah a koda yaushe su roki Allah ta'ala yafewa da afuwa da kuma Allah ya yaye musu daga lokacin da Allah ta'ala ya yaye wannan musifa wannan bala'i wannan musiba ya canja musu da ni'ima da alkhairi da arziki to maimakon su ci gaba da godewa Allah subhanahu wataala sai su dena abinda suke na da na alkhairi abinda suke na da na addu'o'in nan gabaki da za su manta idza lahum makrun azai da zaka tambaye mutanen mu ɗan garin nan addu'o'in da aka yi a shekarun baya baya za ka ga wani yawa abinda da yake kwanakin baya yana duk ya riga ya manta wani ma wata kila ya manta da ayan da ya karba ya manta da irin lakarin da aka basa saboda lokacin ana cikin masifa ana cikin dashin hankali kowa ya koyi addu'a kowa yana roƙon Allah ta'ala ya bashi ya kawo masa ya kawo zaman lafiya ya bashi lafiya saboda hankali ya gama taki gabaki daya ba dare ba rana kowa tsoro yake to a wancan lokaci kowa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala mukhlisina lahu ad-din to amma da Allah ta'ala ya yaye kadan kadan ana cikin lafiya sai kaga kadan kadan ana barin addu'a kaɗan kaɗan ana da ana roƙon addu'a saboda lafiya ana roƙon Allah saboda lafiya saboda a samu a samu kwanciyar hankali a samu ni'ima a samu wannan to yanzu kaɗan kaɗan an koma yanzu kaga sai dai a koma ana roƙon Allah saboda a samu saboda a bayan saboda Allah ta'ala ya bada ni'ima ma ba dan saboda lafiyar nan ta ci gaba ba tabi'ar bani adam ne haka ya yake ciki in yana cikin matsala sai ya koyi addu'o'i ya koyi qiyamul layli ya koyi zikirai ya zama ta kullun yana tare da Allah saboda a yaye masa wannan halin daga zarar an yaye fa kuma magana ya kare sai ya manta da duk abin da yake na da to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ba siffar mutumin kirki ba mutumin kirki mai tsoron Allah ya kasance yana tare da Allah a koda yaushe fi sarra'i wa sarra cikin daɗi da tashin hankali cikin samu da rashi cikin lafiya da rashin lafiya a kowane hali abinda mutum ya saba ganin kansa a cikin mutum idan ya ci gaba a ciki to haka Allah ta'ala yake so shi yasa Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa wanda yake bautata wa Allah yake ambaton Allah yake roƙon Allah a lokacin lafiya a lokacin samu a lokacin kwanciyar hankali bai manta da Allah ba radda wata musiba ta same shi ya manta bai samu yayi wannan zikirai ba bai samu yayi wannan addu'o'in ba to abinda an saba ba sa lokacin lafiyarsa yake kuma za a ci gaba ba sa lokacin da ba shi da lafiya an gane abinda nake nufi kaddara kana da aurat kana da azkar kana da ayyuka na alkhairi kana da nafilfiloli kana da wasu abubuwa da duka kake wa ubangiji subhanahu wataala a lokacin samunka a lokacin kwanciyar hankalinka a lokacin walwalanka a lokacin da baka fargaban komai baka manta da Allah ba kana tayi kana tayi kuma dawamul hali min al muhal ba zai taba yiwa ba a ce kullun kana cikin wannan hali za a samu lokaci canji wannan lafiya wani lokaci za a jarrabi mutum da rashin lafiya kwanciyar hankali za a jarrabi mutum da tashin hankali wani abu zai zo ya tayar ma hankali ga baki ɗaya mutum zai manta ma ina inda addu'a yake an gane abin da nake nufi sai kaga mutum ya tsinci kansa a cikin akan gado na asibiti ko a cikin shimfiɗa a gida rashin lafiya ma ya ishe shi bai isa ma ya buɗe baki ya yi addu'a ba abin da yake ji in ma ya ishe shi a irin wannan hali Allah subhanahu wataala ba zai manta da kai ba in kana roƙon Allah kana zikirinka kana ambaton Allah lokacin da kana lafiyarka kuma karkace lokacin da kana lafiya ba ka koya ba in ka faɗo baka da lafiya ko ka shiga cikin wani hali kuma ka koya ka dawoma a kansa yana da wahala abinda baka koya ba kana cikin lafiya ba da za ka koya kana cikin rashin lafiya shi yasa na cewa man shaba ala shay'in man shabba ala shay'in shaba alayhi ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه idan da mutum ya girma akan abu to kuma haka wannan abu zai saba ya zama cikin sa ka tashi ka girma baka koyi ibada ba ko kadan baka koyi ambaton Allah ba ko kadan baka koyi zikiri ba ko kadan baka koyi roƙon ubangiji subhanahu wataala ko kadan ka tashi ne kana gani kamar wannan halin naka nan ita ki za ta dawwama maka kamar wannan lafiya naka nan ba za a taba karba ba kamar wannan taloki ba zai taba samun ka ba kamar tashin hankali ba zai taba zuwa maka ba shaidani ya rude ka gabaki ɗaya ka makance ka manta da wannan a ce lokacin da abun ya canza rashin lafiya ya dawo ko tashin hankali ya dawo ko ka shiga cikin wata musiba sai ka koya addu'a saboda wannan ba ka iya ba ke zana ce duk abin da baka koya ba kana karabe ba za ka koya ba in ka garba baka koyi zikirai ba kana karamin ka baka koyi qiyamul layl ba kana karamin ka baka koyi nazil filoli ba kana karamin ka baka koyi wani abu alkhairi ba baka saba wa jikinka ibada ba kana karamin ka har sai bayan girma ya zo maka sannan ka ce wai daga baya zaka koya ba ka iya ba shi yasa ka kalli galibin tsofaffi da tijin da kaga mutum ya girma baya zikiri ya girma baya addu'a ba ya girma baya qiyamul layl ya girma baya duk lokacin yana karami haka yake yi an gana abu da nake nufi kadan kana so ni'ima ta dawwama maka kayi ta karoki Allah ta'ala lokacin da kana cikin walwalanka da gindadinka kana gani kamar a lokacin baka bukata daga wajen Allah sai ka nema ko ba yadda za a yi ake ka zanna a rayuwarka ka zo wani lokacin da kace kai baka bukata daga wajen Allah ta'ala ba zai taba yiwa ba asalin kamar gabaki ɗayanka antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid wala ka shedani kada ya roƙe ka kaga lafiyarka kaga al'amuranka kaga ka Allah bai kuntata maka ba Allah bai baka ji wani damuwa ba baka samu wani tashin hankali ba kamar haka din nan zai dawama ba zai dawama ba al'amura suna canzuwa ma baina ramshati ainin wa fitahatuha yughayyiru Allah min halin ila hali yasa in kana cikin wani hali na jin dadi ka gode wa Allah ka taimaka wanda ba shi da shi ka koya wa kanka ibada ka koya wa kanka zikiri ka koya wa kanka al'amalu salihah idan ka samu canji a cikin rayuwarka kuma Allah ba zai manta da kai wannan halin da kake cikin ta ba shi yasa Allah ta'ala yana da bayi ko sun yi bacci ko ba su da lafiya ko sun yi tafiya yadda an saba rubuta musu lada lokacin da suna lafiya suna walwala Allah ba zai hana su ba kai akwai bayan Allah da ko bayan sun mutu mala'iku suna kan kabarin suna rubuta musu suna rubuta musu ayyuka ba zai taɓa yankewa ba idan ka dasa wani abun alkhairi sadaka jariya ka koya wa mutane ilimi sun amfana wani ya koyar da wannan ilimi da kai ka bayar duk lokacin da aka koyi wannan ilimi ayi da wannan aiki da wannan ilimi ko baka duniya Allah ta'ala sai ya kai maka lada innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun Allah ta'ala ga wanda suka yi imani da aiki nagari sun dasa sun yi aiki mai kyau za a ba su ladan su da ba zai taba yankewa ba da yawa daga cikin mutane ayyukansu mutuwa idan ta zo yana yankewa amma wanda ya dasa abin alkhairi ya saba jikinsa ya saba ibada ya saba wa da tsayuwa a kofar ubangiji subhanahu wataala kullum to wannan bawan Allah ko ya rashin lafiya kai ko ya mutu Allah ta'ala ba zai yanke masa komai ba duk lokacin da an yi sallah yana da ladan sallah duk lokacin da an yi zikiri yana da ladan zikiri duk lokacin da an yi karatun ilimi yana da yana da ladan wannan shi ya koya wani sallah idan mutum yayi sallah za a ba sa ladan sallah shi ne ya koya sallah za a ba sa ladan sallah da aka koya an gane abin da nake nufi shi ya karantar da wani qur'ani duk lokacin da wannan zai karantar da qur'ani ga wani to in za a ba shi ladan shi kuma wannan ma za a ba shi ladan an gane abin da nake nufi saboda haka mu yi aikin alkhairi tun lokacin da abubuwa za su rufe mana dawo kana lafiya karkace lafiyar nan za ta dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtanim khamsan qabla khamsin karibanci ababai guda biyar kafin biyar su zo maka in kana wa'annan biyar ka tabbata biyar din suna nan kowace ɗaya tana da kishiya ihtanim faragak shababak qabla harami karibanci samartakanka kafin tsufa ya zo maka ka kalli duk mutane cikin biyu ɗaya imma mutum yana ƙarfinsa saurayi matashi imma kuma ya rasa wannan ƙarfi girma ya zo masa ba wani opposite banda wannan an gane da kyau to lokacin da kana saurayinka kana samartakanka kana ƙarfinka kana da ƙarfinka ka ribanci wannan daman tun kafin lokacin tsofa ya zo saboda in lokacin tsofa ya zo ba za ka iya yin wasu abubuwa ba to ka yi su lokacin da kana saurayi sai Allah ba zai manta da kai ba in tsufan ya zo maka sai a baka lada irin lokacin da kana yin su kana saurayi shababak qabla harabik wa faragaka qabla shughlik karibanci samun damanka kafin kafin kafin wani shuguli ya zo maka kana da dama kana karami tukuna wala Allah baka baka yi aure ba daban yake da masuliyan wanda yake da aure ko ba haka bane saboda wanda yake da aure ana nema ya kawo wato mai sunan shi abinci ana bin sa bashi ce fa ne ko da yake dinga nema to wanda bashi da aure kaga ba abin sa haka ko ba haka ba to kaga wayannan guda biyu ai kaga samun daman su daban lokacin da kana karamin ka baka da aure ka ribanci wannan daman kafin lokacin aure ya dawo da ya lokacin aure ya dawo ba za ka samu farah ba yadda kake moriya a da ka moriya yanzu yanzu ba za ka samu ba an gane abin da ne ko da yawo za a takaita ma amma yanzu sai ka koma gida lokacin sananne in ba ka ba za a yi ma tawaye to faragha qabla shughli to haka idan ka yi aure baka hayayyafa ba daban yake da wanda yana da aure ya hayayyafa mas'uliya daban-daban ne shi ma ka ribaci wannan dama tun kafin yara su taru maka sun taru ba kai kai komai ba to in ka hayayyafa yara sun taru kai ma tukuna baka girma ba sosai ka ribanci wannan dama saboda akwai lokacin da zaka girma zaka tsufa zaka zonna to in ka wannan duk fara qabla shughli an gane da kyau sannan ka ribanci sihhataka qabla maradik ka ribanci daman lafiyarka kafin rashin lafiya ta zo maka wani rashin lafiya ta goma wallah duk hankalin ka sai ya tashi ka kasa magana ina ne da kake ba wanda ya saye ma wani magana to amma in ka yi aiki na alkhairi lokacin da kana lafiya in ka faɗi kana kwance abin da an saba baka lokacin da kana lafiya ba za a yanke maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghinaka qabla faqri karibanci jaman samunka kafin talauci ya zo ma lokacin da kaga kana dan samu to ka dasa abin alkhairi ka shuka alkhairi ka koyi karamci ka tallafa wanda ba su da shi wataƙila abun zai juye ka ga kanka lokacin da baka da shi shi kuma wannan da ka tallafa masa a lokacin da kai kana da shi shi baki da shi shi yanzu Allah ya daga shi sai ka ga ba zai taɓa manta maka ba da alkhairin da ka yi masa Allah sai ya ɗaga maka darajarka sakamakon wannan alkhairin da kai wa mutane lokacin da kana da shi shi yasa lokacin da ka kasance baka da shi Allah ba zai jiyar maka ba a ranka ka cewa baka da shi saboda alkhairin da ka shuka shi zaka na girbewa shi zaka na samu a yanzu sannan ka ribanci hayataka qabla mautika rayuwarka tun kafin mutuwa ta goma kana raye kana da daman kai komai mutuwar ta zo baka da daman kai komai to kana raye kai ayyuka na alkhairi idan mutuwa ta zo kuma abubuwan sun kare to waɗannan ababen guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana wasiya a kansu mu kula da su sosai da sosai shababak qabla haramik faragak qabla shughlik ghinaka qabla faqrik sihatak qabla maradik hayatak qabla mautik kowanne idan ka rike ta idan abokiyar ta tazo Allah ta'ala ba zai manta da kai ba a ciki wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina Allah ta'ala sai yake qul illahu asra'u makra ka ga musu fa Allah ya fi su saurin makirci da su so ba suna izgili da ayoyin Allah ba to Allah ya riga su rubuta abun duk a kaddara a can saboda haka su yi ta wasa da ayoyin Allah abinda aka rubuta zai same su a gobe kiyama yana nan a rubuce tun kafin a hadice su an rubuta asra'u makra ya gaggauta rubuta sakayyan su kuma wannan sakayya tana jiran su a gobe kiyama bugu da ƙari dan saboda a kafa musu hujja sai an saka mala'iku suna rubutawa inna rusulana yaktubuna ma tamqurun lalle manzannin mu suna nan suna rubuta muku duk abin da kun kasance kuna aikata shi kada ka ce wallahi ba sa rubuta suna rubutawa ko ba sa mantuwa ko ba sa daga kafa za ce wai kai wane ne a tausaya maka ko kai wane ko dan wane ko jikan wane mala'iku ba su iya wannan nasaba ba ba san wannan nasaba ba to duk suna ganin ku ibadullahi ne ko ma kai dan waye ne a wajen mala'ika kai bawan Allah ne saboda haka idan kai laifi rubuta kamar da kai alkhairi za su rubuta takaddun suna nan wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna nan kowace takarda da date nata date din na yau da lokacin sa suna sa lokaci wayayyu ne abu ba zai rikitar da su ba su sa da date da kwana da yini da kuma lokacin da aka yi wannan bala'i ko aka yi wannan tsiya ko aka yi wannan ta'asa sai su rubuta su date su ta da tayin nata da rananta da anguwanta da inda aka aikata shi da kuma yadda aka aikata kakaf kakaf kamar bidiyo ne aka sawara shi zunna ciki wannan takarda na rana next agenda kuma duba next ne kai banda wannan kai wani abu ne akwai cin nama ne akwai zalunci ne akwai ƙarya ne akwai abin da mutum bai faɗa daidai ba shi ma sai su dijjala babi babi mawdu'i mawdu'i suna nan littattafai littattafai ne wannan facebook yana karewa so akwai wani facebook daban ko ba sai sun yi shopping ba ba sai sun yi shago suna rubuta ba Allah ne ya yassara musu alƙalamin su yana nan wallahi rubutun sa baya karewa so kuma ba gajiya suke ba suna ta rubutu yadda mutum ya yi inna rusulana yaktubuna ma tamkuru kana iya manta da abin da kai shi a jiya ko a shekaran jiya ko a satin da ya wuce kai so abin da kai tun lokacin da ka balaga suna nan kana ne za ka ne masa a kire maka ka iya manta da yaushe ka balaga misali a wace rana ce a wani wata ne a wani yanayi ne duk time din nan in record ko sun sajjala sun amara suna nan kuma a gobe kiyama za aza maka a ce da kai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba wallahi ba mu za mu karanta maka bayan labai zaka ba mu wahala kai da kanka ka karanta fara budewa bismillahir rahmanir rahim daga ranar da na balaga an gane da kyau rana kaza ce watakila jet kaza ne abuwa kaza ne wani to bismillah me nayi a farko farko farkon balaga na nayi sallah da take gaba ko baka yi ta ba wallahi wannan shine mahallin mawdu'i daga lokacin da ka balaga next prayer next sallah da take nan a lissafe da ba a lissafa ta fa da tana cikin amma daga ka balaga za a fara lissafa dake dake kowane abu kowane lokaci na alkhairi ne yana nan na sharri ne yana nan kuma a ce da kai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba ya ishe ka yau ka kafa wa kanka hujja kuma cikin ikon Allah ta'ala sai Allah ya bawa kowane mutum wani irin memory wani irin zakira daga an baka takarda je ka karanta kana fara karatu zaka iya tuno da komai za ka iya tuna da duk abin da ka yi shi yanzu kai watakila virus ya shiga amma bayan mutuwa duk wannan virus za a goge shi claim ba wani virus sai kaga duk abin da ya wuce kana tuna da shi sai mutum ya fara tunatar da abubuwan da ya riga ya aikata su ya tuno da su ɗaya bayan ɗaya ‘yan uwa musulmi wallahi kowane mutum a karan kansa Allah zai aza shi a gabansa da mala'ikun Allah a tattambaye shi A to Z A to Z daga rayuwarka daga farkon ranar da ka balaga zuwa ƙarshen second da ka bar duniya a ciki duk a lissafi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai Allah ta'ala ya yi ma lissafi a kai me za ka gaya wa Allah a wancan lokaci sai ka tarar da rayuwar duniyar na ake ba komai ba mata'un qalil dan kadan ne shaydani da kawai ya rude ka ka dauke ta kamar wani abu ne mai fadi ba shi da fadi inda tana da fadi da mutanen da wallahi sun fi musanta Allah ta'ala yake cewa akan su an ba su fa duniya an ba su dukiya ɗayan su baya su abin ya masa maganar mutuwa shekaru shekaru dubbai wani zai shekara sama da dubu a duniya karamin su shekara 300 zai mutu duk sun rayu da duniyarsu da daɗinsu amma ina suke ne a yanzu karamin su shekara 300 in ya mutu wanda ya mutu yana da shekara 300 mutane kai Allah sarki ya mutu yana karami bai ga komai ba daɗin duniya mai shekara 300 mu yau shekara 100 kowa zai dinga magananka ka kai 150 wallahi sai an kai ka gidan TV an sajjala ka a duniya a san cewa kai kana daga cikin tsofaffin da basu mutu ba a duniya ko ka san yanzu ana akwai record na wayannan tsofaffin da sun fi kowa shekaru ana na akwai record wanda ya fi kowa girma shekaru yanzu yana da shekara 135 wata mace tana nan kullum ana kula da ita sai wanda yake binta sai wanda yake binta shekara 135 ko ta fi kowa a duniya yanzu a shekaru a wancan lokaci in kace bai balaga mar yayi daidai an gane abin da nake nufi duk wannan al'umma ta tafi fa daga karamin mutum irin mu a zamanin mu ne yanzu da kyar mutum ya kai ya kai shekara 100 ashe wa'annan mutum ba zai ribanta su a cikin alkhairi ba ba zai aikata abin da zai masa amfani ba a cikin duniya a cikin kiyama rayuwarka na kabari ma fatanin din ka rayuwarka na duniya rayuwarka a kabari kurum in an za ko da shekaru ka na duniya rayuwarka na kabari tanin din ka rayuwarka na duniya karamin zama kenan a kabari kenan ba zai kage wancan rayuwa da babu komai a cikinta abadal abidina ne wancan rayuwa to sai ka bar wannan rayuwar da aka kaddara ta yar kaɗan ce yinin wancan na kiyama fa yini ɗaya ko ta kace shekara dubu na duniya nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu shekara dubu na duniya shine yini ɗaya na ranar tashin kiyama sai mutum ya manta da wancan lokaci tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala kai mutum ya manta da kabarinsa kawai duniyar ta rufe kan gabaki ɗaya wannan ai mutum ya cuci kansa sosai an gane abin da nake nufi to shine abin da Allah ta rike inna rusulana yaktubuna ma tamqurun Allah ta rike huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr shi Allah subhanahu wataala shine wanda yake ba ku daman tafiya a cikin ƙasa da kuma tafiya a cikin teku shine da ikonsa yusayyirukum fil barri wal bahr yana ba ku dama yana ba ku iko yana ba ku karfin ku yi ta tafiya a cikin ƙasa ne a waje ku yi ta tafiya a cikin ruwa yadda kun su kun ga dama wannan duk a cikin kulawarsa ne da ƙudurarsa da cikakkiyar ikonsa in kana tafiya a waje ne kana tafiya a cikin mallakar Allah ne a wajen a wajen aka ce albarra shine wajen da ba ruwa ba ko kana tafiya da kafa ne ko a keke ne ko a mashin ne ko a mota ne ko a jirgi ne kai kana tafiya fil barri an gane da kyau wal bahar shine wanda yana ga kansa a cikin ruwa a cikin teku ne ko a cikin kole kole ne to duk wanda yana cikin ko wanne tafiya ne na Allah tsari ne na Allah to Allah ta'ala sai ke ce hatta idza kuntum fil fulki har zo lokacin da fa kun ga kanku a cikin kole kole a cikin a cikin kole kole kuna tafiya وجرينا بهم بريح طيبة ما يكون وجرت بهم ولا التفات من من الخضوع إلى الغيبة ما يكون عشان وجرت بهم بريح طيبة عشان وجرينا بهم تصور أصورا تامك أبو كمان كان غني أجبانك دو لوكاشين ده معنى الله تعالى نبادة لاباري لوكاشين ده كونغا كونكو أشكين كولي كولين cikin ruwa kun hau a cikinta kuma wannan kwale-kwalen tana guduwa da ku a cikin ruwa birihin tayyibatin ga iska mai daɗi tana kada ku iskar ruwa kuna cikin kwale-kwale karama ce ko babba irin manya-manyan nan an gane abin da nake nufi to gashi kuna cikin hali na jin daɗi hali na walwala hali na ni'ima wa farihu biha suna jin daɗin tafiya a cikinta ja'at harihun atikun sai nan da nan Allah ta'ala sai ya canja wannan iska mai daɗi da kuke jinta kuke shaka din nan Allah sai ya canja ta da guguwa da guguwar iska ta zo da ƙarfi sai ta girgiza ku ta rikitar da ku gabaki ɗaya جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان sai Allah ta'ala ya sake karfin ruwa a kanku ko ta ina da ruwa sai ya dauke ku ya tura ku nan ya tura ku nan ya tura ku nan ga kuma guguwar iska lokacin tsoro ne lokacin mutuwa ne lokacin tashin hankali wa farihu biha ja'at harihun asfun wa ja'ahum al-mawj min kulli makan wa zannu annahu muhita bihim har mutane za su tabbata su ga cewa su kan an riga an kewaye su sun halaka babu makawa babu mafita suna cikin ruwa ga iska guguwa baka tsirin ka kuma ruwa sai jifan su yake nan da nan nan da nan ba yadda za sun kasa controlling na halin da suke ciki wa zannu annahu muhita bihim a irin wannan lokaci da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din sai kaga kowa da kowa da mushriki da munafiki da kafire da ma wane ne kowa sai ya koyi tauhidi a wannan yanayi sai ya ambaci Allah su kira Allah subhanahu wataala suna sarkake masa kira suna kiransa shi kadai ne a wannan lokaci da Allah mukhlisina lahu ad-din suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ya Allah wallahi mun yi alkawari in dai ka tsamar da mu daga wannan bala'i ka sa mun fita lafiya wallahi ya Allah za mu kasance cikin mu'mine masu gode maka inda har ka yaye mana wannan ya Allah za mu musulunta za mu zama su cikin masu gode maka Allah ta nake ce falamma an jahum amma kuma gashi nan da aka tsamar da su aka fitar da su daga wannan halin da suke ciki to fa ga su idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq kamar ba su ne wanda aka cire su daga masifa sai ka gansu sun kasance suna yada barna a doron kasa sai suna saba wa Allah suna yin abun da Allah baya so Allah ta lake cewa ya ayyuhan nas ya ku fa mutane tuno fa inna ma baghayukum ala anfusikum zalikin da kuke yi da fasadin da kuke yi cutansa zai koma a gare ku ne Allah ba zai cuce shi da komai da komai ba mata'ul hayatid dunya ko ka karanta mata'ul hayatid dunya kamar da malaman qira'at sun bambanta wato duk abun da kuke yi anan na zalunci da menene anan rayuwar duniya ne ba zai wuce duniya ba yar kankanwa ce mata'ul hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum sannan kuma a gare mu ne za ku koma gobe kiyama fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu labarta muku haƙiƙanin abin da kun kasance kun aikata shi duk wanda ya zo da alkhairi zai tarar da alkhairinsa wanda kuma ya yi sharri kuma sai ya ga sharrinsa a gabansa wannan aya kamar faɗin Allah ta'ala wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura idan bala'i ya same ku a cikin ruwa ne ko a waje ne to Allah ne kadai za ku masa wannan roƙo tambayi mutane mana duk wanda ya ga jarraba ko a jirgin nan jirgi tana sama tana kokarin za ta sauka ta samu matsala tayoyin sun kasa fita tambayi mutane da suke wajen abu ya same su wani irin hali za su ga kanku a ciki an gane abin da nake nufi wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan shi zai san irin tauhidin da mutane da kiran da suke wa Allah wancan lokaci kuka ake kai wanda bai iya la ilaha illallah ba a lokacin sai ya koye ta wanda a rayuwarsa bai taba faɗan ta ba lokacin sai ya faɗe ta an gane abin da nake nufi kowa sai ya koyi wannan abu in ya ga bala'i in ya ga musiba Allah ya rufe mana asiri to ayoyin da suna koya mana mu kasance tare da ubangiji subhanahu wataala fi kulli hal wa ala kulli hal Allah ya raya mu akan musulunci Allah ya masar da mu akan musulunci abinda muka faɗa daidai ya zama to daidai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana shi sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam insha Allah gobe za mu amsa ta bizillahi ta'ala Allah ya sa mu dace ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتبتلنا اللهم يسر أمورنا مع الراحة لأبداننا اللهم اجعلنا من عبادك الآمنين الفائزين يوم القيامة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الظلام وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق منك الخير يا رحمن اللهم احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين من كل سوء اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين